الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba takwas ga watan Zulhijja shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan goma shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alkur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta bakwai a bangaren lissafi suratul araf ba laifi kafin darasi ne idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata yake cewa wai tambayar ɗan uwa shine mai da ɗora hannuwa akan kirji ka ɗora ɗaya na dama akan na hagun bayan ɗagowa daga rukuku ce so da yawa yakan ga wasu sukan aikata haka wasu kuma ba sa yi lalle kasancewar akwai malaman da suke ganin cewa bayan mutum ya dago daga ruku kafin ya je sujada sai ya sake dora hannun dama akan na hagu me yasa domin ita ma tsayuwa ce a tsayuwa ku sai suka fahimci cewa iya abin da yake karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dora hannun dama akan na hagu da yawa daga cikin malamai ba sa ganin maimaita dora hannun dama akan na hagu bayan dagowa daga ruku har ma suna kirga wannan cewa abu ne wanda yake bid'a domin babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka illa kasancewar sun kausasa akan cewa bid'a ne an gane ku don haka duka dai wannan ba matsala ba ce ba da sake dorawar da rashin dorawar duɗe ne domin ita sallah abubuwa ne wanda an riga an kasa akwai tsayuwa akwai ruku'u akwai sujada wanda ya ce in an dago to ya ɗauke shi ne a matsayin tsayuwa wanda kuma ya ce ba za a sake dorawa ba yana ganin cewa in an dago kin kasancewar ba wata tsayuwa ba ce wadda za a iya kirga ta a matsayin tsayuwa ta musamman don haka ba sa ganin sake ɗorawa kuma domin babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna sake ɗora hannun bayan an ɗago daga ruku don haka su shaka nasir albani Allah ya ji kansa da sauran malamai ba sa ganin halaccin mutum ya sake mai da hannunsa akan kirji bayan ya ɗago daga ruku idan mai la'asar ya mai magarba lokacin da mai magarba limami ya salamci sai ya tashi ya ciko ɗaya da ta rage masa sannan ya yi sallama shi ne ƙa'ida don ba za ka salamce ba tare da liman shi liman sallar shi ta cika amma taka bata cika ba wanda kar mu manta bayani ya gabata mai farilla zai iya bin mai farilla ko mai farilla ya bi mai nafila ko mai nafila ya bi mai farilla gaba ɗaya wannan ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ko mai magariba in ya bi mai isha lokacin da aka yi uku sai ka zauna in liman ya ci ko ta kudin shi ya salamce sannan kai ma ka salamce na'am yake cewa halal ko ba tambaya ce na'am na'am alaikum salam wai misali lokacin da wani abu ya kurce maka na sallar liman kamar misali a sallar isha sai ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe ramuwa za ka yi idan ka tashi ko kuma ciko za ka yi cikowa za ka yi wasu malamai suna ganin iya abin da za ka yi ramuwa za ka yi abin da ya kurce maka na sallar liman ramo shi za ka yi wanda suke ganin haka su ne malaman malikiya da malaman hanafiya kenan wannan biyu da suka kuce maka in ka tashi sai ka yi fatiha da sura a bayyane an gane ko a wannan raka'o'i biyu da zaka ciko sauran malamai iya abin da suke gani ciko ne zaka yi in ka tashi abin da zaka yi fatiha zaka yi a bayyane a wannan a a waɗannan raka'o'i guda biyu wancan biyu da ka samu na ƙarshen sallar liman kai su ne na farkon ka masu fatiha da sura a bayyane wannan kwa magana ita ce magana mai rinjaye domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shayi idza ataytum as-salata fa alaykum bis-sakinati wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'awun fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu manzon Allah yace in za ku je sallah ku je sallah da nutsuwa da girmamawa abinda kuka tarda ku sallata sai yace abin da ya kuce muku ku cika kaga tun da a nan cewa abin da ya kuce muku ku cika kenan duk lokacin da ka samu wani abu na sallar liman wani abu ya kuce maka abin da ka samu sai ka kirga shi cewa shine na farkon ka iya abin da zaka yi ciko zaka yi kenan da ka samu raka'o'i biyu na ƙarshen sallar liman misali na isha ko azhar ko la'asar wannan biyun da ka samu sai ka dauke su a matsayin su ne na farkon ka masu fatiha da sura iya abin da za ka yi ciko za ka yi sai ka zo da fatiha a ɓoye wato ba sura na'am na'am eh
bayyana san hanyar tsare babu wanda
Eh.
ya ke ya take sannan ta yi koko akwai gyara gare ta to sallar wadda ake bayyana karatu ce eh sai yanzu har shiga da shi babu wanda ya shi abin da ya koyi
wani misali aka gabatar da liman mutum ya yi limanci a inda ya dace a bayyana karatu sai ya ki bayyanawa ya yi karatu a gobe ya matsayin wannan sallah take sallah ingantacciya ce illa kasancewar ya bar abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akan mantuwa ne ya ki bayyanawa to iya abin da za a yi a nan sai a yi sujada kabli domin bayyanar da karatu sunna ne inda ya dace a bayyana in aka ɓoye kenan an yi rage in an yi rage abin da ya dace a yi ita ce sujada kauli in aka tashi ba a yi sujada kauli ba sallah dai ingantacciya ce ba abin da ya shahe ta Kwarai. in ya so sai a kuma tunatar da shi a gaya masa cewa ya yi karatu fa a goye don gaba ya gyara
cikin da ta musu kuma da tattaciyan kayan ne ko na amalu ne wai misali mutum ne ya aike ka ka sayo masa kaya lokacin da ka je ka sayo masa kaya shi wannan wanda ka sayi kaya a wajen shi jin daɗin ka zo kan kayan shi ka masa ciniki sai ya ɗauki wani abu sai ya baka shin mai kayan za ka haɗa ma ko kuma kai za ka riki a nan dai iya kai za ka riki kamar yadda ake yi ne in ka je sayan goro misali in ka je sayan goro ka saya akwai ɗan ci da ake badawa wanda ana ba abokin ciniki ne saboda gobe ya dawo wannan wanda ya je shine aka ma wannan kyauta amma kuma su da yawa za ka ga akwai wani abu wanda ake gyara ne ake yi akan abin da aka saya to wannan abu in ka fahimci gyara ne aka yi akan wannan abin da aka saya to wannan dole za ka hada ma mai kaya kayan shi ka kawo masa gaba ɗaya shine aka kyautata ma ba kai bane ba amma yanzu misali na zo na sayi waɗannan abubuwa misali waɗannan littattafai tura na aka yi in sayo shi wanda na zo na saya da ya ji daɗi akan cinikin da na masa sai ya ɗauki wata agogo sai ya bani ko sai ya ɗauki wani bik ya bani wannan ya bani ne a matsayin kyauta na zo na sayi kayan shi amma inda a ce akan littattafan ya mun gyara ya ba da wasu littattafai akan haka kenan tana iya yiwa gyara ne ya yi akan wannan don haka dai a nan ba matsala abin in kaso iya abin da aka baka na haƙƙinka wannan abin da ake badawa ana ba abokin ciniki ne ihsani saboda gobe ma in an tura shi ya zo nan ya saya wanda kuma irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke sirri sun wasu a cikin jama'a kuma abu ne wanda yake mai kyau domin shi saye da sayarwa abu ne wanda yana buƙatar ya zamanto akwai salo wanda yake na jan hankali game da abokin ciniki kamar tsaka wai na cewa ba zai shiga karkashin shubuha in ba dan ya aike ka ba za a ba za a baka wannan abu ba wannan ba zai shiga ba saboda shi kasancewar wannan kamar wata kyauta ce ta musamman abu ne aka je aka zuba kuɗi aka saya an gane ku kuma iya abin da yake na kuɗi an ba da iya bakin gwargwadon wannan inda a ce misali wasu abubuwa ne waɗanda suke na haƙƙi wanda aka dora ma mutum ya bada lokacin da ka je wannan haƙƙi da ya baka sai ya ɗauki wani abu ya baka a musamman matsayin kyauta to wannan a matsayin rashuwa yake misali kamar wakilin gwamnati da gwamnati zai tura shi a matsayin ya karɓo wasu kuɗaɗe wanda yake haɗawa a hannun jama'a misali kamar dai a gwamnatin musulunci ana tura wakilai su amso dukiyar zakka kai wanda aka tura ka amso dukiyar zakka in ka karɓo dukiyar zakka duk wata kyauta da za a maka dole za ka haɗa ta a cikin wannan dukiyar zakka gaba ɗaya ka kawo ma shugaba dan ba an maka ba wannan kyauta a karan kanka an maka kyauta ne a matsayin wakilin gwamnati kai kuma kana da albashi a cikin wannan abin da aka maka an gane ku kuma ba don komai ba shari'a ta tushe irin wannan kafa saboda kasancewar za a iya yin wasu abubuwa na magudi shi mutumin da ga haƙƙin da ya zama wajibi a kan shi yakan iya tauye wani abu sai ya ɗau wani abu ya baka domin ya sa maka wani abu a aljihunka wannan shi kuma kuɗi ne aka baka ka je ka sayo abu ka riga ka sayo abu ciniki ne aka yi ka yarda na yarda aka yi yarjejeniya a kashe ciniki jin daɗi sai ya ɗauki wani abu sai ya baka amma dan gobe ma in za ka saya ka zo kan kayan shi ka saya wannan shi halaka ne yana da bambanci da wancan darasi ne yau za mu je darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta 188 faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khairi wa ma massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun fadar ubangiji tabaraka ta'ala da ke cewa ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya fada ga jama'a cewa ni ba na iya mallaka ma kaina naf'an janyo wani amfani ko mun kankantar shi wala barran kuma ba na iya ije ma kaina wata cuta talauci ko rashin lafiya ko wani kunci illa ma sha Allah sai dai abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so ya nufaci ni da samun shi na alkhairi sannan zan samu sannan kuma sai abin da ya so ije shi gabari na wato zai iya ijewa sai ya ce walau kuntu alamul gaiba da anan kenan za mu fahimci cewa janyo amfani da ije cuta abu ne wanda yake ya keɓanta da ubangiji tabaraka wa ta'ala baya tarayya da kowa a cikin wannan an gane ko ba wanda ya isa ya janyo ma kansa amfani ko mun kankanta shi a hausa muke cewa kura in tana maganin zawo ta makanta maganar cewa mu muka rike masa kan yana wasa da wutsiyar wannan duka zancen banza ne in har ka isa kai da nema kanka an gane ko rike ma kanka kan mucijin in so kai kai wasa da wutsiyar duk abin da zai samu bawa na amfani to wannan ya same shi ne daga hanya daya daya wajen ubangiji tabaraka wata'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wani abu wanda ya kauce maka na bala'i ko aka yayi maka to wannan ba kowa yayi maka illa ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka Allah ya ce ma manzon sa ga ya musu ni bana iya mallaka ma kaina janyo amfani ko kuma ije cuta sai dai abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so shi ke janyo amfani ga bawansa kuma shi ke ije masa dukkan wani bala'i kamar yadda ya ce wa in yamsasuka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan aqida yayi kokarin dasa ta ba a cikin manyan sahabbai hatta a cikin zukatan kankanin yara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya goyi Abdullahi dan Abbas manzon Allah yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الشاهد من ذا الله يتي يا كي يارو كي سني al'umma gaba ɗayanta tun daga adam har zuwa kiyama mutum da aljan inda za su yi haɗin gwiwa a bisa su amfanar da kai da wani abu sun yi kaɗan su amfanar da kai sai abin da Allah ya hukunta cewa zai same ka na alkhairi hakanan al'umma gaba ɗaya da za su yi haɗin gwiwa a bisa su cutar da kai da wani abu ko mun kankanta shi maza Allah ya ce lam yanfa'uka lam yadurruka sun yi kaɗan su cutar da kai illa bi ma kataba Allahu alaik sai dai abin da Allah ya riga ya kaddara maka maza Allah ya ce masa rufi a til aqlam tuntuna an ɗauke alƙalimma wa jaffati su wato takardu sun bushe duk abin da zai wakana tun daga farkon duniya har zuwa ta kafin Allah ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara dubu hamsin Allah ya kaddara komai ya gama ya sanya alkalami ya rubuta shine a nan Allah ya ce ga ya musu ce ni ba na iya mallaka ma kaina janyo amfani ko ije cuta inda akwai wani wanda ya isa ya kulla ma kansa wata tsiya janyo amfani ko ije cuta to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi cancanta sai ya ce walau kuntu alimul gaiba da a ce na san gaibu me ake cewa gaibu shine abin da ya faki ga jinka da ganinka duk abin da zai zo nan gaba daidai da sai gwanda daya sunan shi gaibu duk abin da ya wuce daidai da sai wanda daya ba labari aka baka ba to wannan shi ma gaibu ne babu wata hanya da zaka bi ka san labarin abin da zai zo nan gaba ko abin da ya wuce wato hanya ta sanin gaibu hanya ce daya daya shine wahayi wahayi ko ya takaita zuwa ga annabawan Allah da manzanninsa annabin Allah ko manzo shine ya isa ya ba da labarin cewa a zamani da ya wuce an yi kaza ko ya ce nan gaba za a yi kaza kuma in ka sa ido ka tsare za ka ga abin ya tabbata domin gaskiya wannan wajibi ce ga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da annabawansa don haka dai a takaice sanin gaibu wannan al'amari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala bayya tarayya da kowa sawa'an a cikin samai ko a cikin kasai kamar yadda yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asu da fadarsa wa ma kana Allah liyudli'akum 'ala al-ghayb walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha da fadarsa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri al-aya shine sai yake cewa da a ce na san gaibu da na yawaita ma kaina alkhairi wa ma masani su yace da wata mugunta bata shahe ni ba gane ko da wata mugunta ba ta shahe ni ba kenan da duk wani abu wanda yake na alkhairi inda a ce na san gaibu to da na yi kokarin tattaro shi in janyo da shi zuwa kaina duk wani abu wanda yake na mugunta da sharri zan yi kokarin in kauce shi daga kaina sai ce in ana Allah ya ce bayyana musu matsayinka su san kai wane ne Allah ya ce in ana manzan Allah ya ce ni dai ban zaman ba illa nazirun face mai gargadi ne da gidan wuta ga duk wanda ya kangare ma ubangijinsa yake gaskata ni a matsayin manzo wa bashirun kuma mai bada albishir ne da gidan aljanna liqaumin yu'minun wato ga mutanen da suke gaskatawa game da abin da nazo da shi wannan kenan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne wanda ya zo da abubuwa biyu shine annizara wal bishara gargadi game da gidan wuta ba da albishir game da gidan aljanna shine iya aikin da Allah ya dora masa an gane ko amma sanin al'amarin gaibu ko janyo amfani ko ije ma kai cuta wannan al'amari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda bai yi tarayya da kowa za mu tashi aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أقبلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ubangiji ta'ala ke cewa huwallazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku jama'a mazan ku da matan ku yawan Allah ya ce kar ku manta ubangijin da ake kiran ku zuwa kadai tashi a cikin ibada shine khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahida wato daga rai daya daya shine Adam alaihi salam wa ja'ala minha zawjaha sannan ya halicci Hawwa daga Adam wannan ubangiji ta'ala na nuna mana cikakkar kudurar duk yawan mu gaba ɗayanmu har zuwa kiyama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samar da mu wato daga rai ɗaya ɗaya shine annabi adam alaihi salam wanda daga adam kin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci hawa wato daga ƙashin haƙarƙarinsa wato na hagu kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a farkon suratun nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا shine a nan Allah yake nuna mana dalilin da ke tabbatar mana da cikakken kudurar shi cewa shi ya cancanta mu kadaita shi a cikin ibada domin gaba ɗayan mu shi ya halicce mu daga rai ɗaya ɗaya shine Adam alaihi salam shine yace huwa allazi khalaqakum ubangiji ta'ala shine wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai daya daya shine adam wa ja'ala minha zawjaha lafazin ja'ala idan yayi ta'addi ila maf'ulin wahid yakunu bi ma'ana khalaqa an gane ku kamar yadda shine ake nihi anan wa ja'ala minha zawjaha ay wa khalaqa minha zawjaha ya halicci hawa daga adam alaihi salam mecece hikima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya halitta ma adam mata shine sai ya ce li yaskuna ilaiha dan shi adam ya samu nutsuwa zuwa gare ta dabi sunna ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan da za a yi mutum ya rayu shi kadai matukar yana cikin koshin lafiya dole sai da mace domin ɗebe kewa wannan shine hikima ta ubangiji ta baraka wa ta'ala shine ce li yaskuna ilaiha wato dan ya samu nutsuwa zuwa gare ta kamar yadda can cikin suratul rum yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun shine sai ya ce falamma tagashaha lokacin da adam alaihi salam ya sadu da matar shi hawa an gane ko wannan kinaya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala yi me yake nihi da ta gashaha aisha ma'aha lokacin da ya sadu da ita hamalat hamlan khafifa ubangiji ta'ala ya ce sai ta ɗau ciki ciki wanda yake mai sauki ma'ana mara nauyi domin kasancewar farkon ɗaukan ciki na mace babu wata wahala tare da ita so da yawa mace takan daukan ciki ba ta san ba ta dauka za ka ga duk wasu aikace-aikace za ta iya yi a irin wannan lokaci a farkon ciki shine anan Allah ya ce hamalat hamlan hafifa wato sai ta dauki ciki ciki wanda yake mai sauki wanda baya hana ta aikace-aikace famarrat bi wato sai ta shuɗe da wannan ciki ma'ana iya kwanukan da ubangiji tabaraka wa ta'ala yanka masa falamma akalat wato lokacin da ta nauyaya game da wannan ciki da take dauke da shi wanda tashi ma sai da kyar da kyar walantana sauran aikace aikace da awallaha rabbahuma shi adam da hawa sai suka ringa roƙon ubangiji tabaraka wata'ala ko kuma mu ce an gane ko kamar yadda zancen asali game da adam ne alaihi salam amma abin da ake nufi karshen zancen zuri'a shi ake ne shine anan sai yake cewa da awallaha rabbahuma sai suka ringa roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala suka ringa kaskanta kai la in ataitana salihan in har ka ba mu da wanda yake lafiyayye mai cikakkiyar halitta lanakunanna min shakirin lalle ne za mu zamanto daga cikin masu godiya zuwa gare ka akan wannan ni'ima da kamana domin kasancewar duk lokacin da mace ta ɗau ciki ciki ya fara girma da miji da mata za su ringa kwaɗayi suna kaskanta kai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala akan cewa allah ya sauke ta lafiya wannan ɗa a same shi ɗa ne wanda yake lafiyayye nagartacce an gane ko kamar yadda adam alaihi salam da matar shahawa suka yi shine allah yake hakaito mana a nan cewa lokacin da ta nauyaya game da cikin da take dauke da shi da awallaha rabbahuma sai suka ringa roƙon ubangijinsu la'in ataitana salihan suka yi alkawali suka ce in har ka ba mu da wanda yake nagartacce me ake nihi da nagarta a nan abu na farko shine wato lafiyar gabbai ya zama da an haife shi lafiya lau babu wasu illa tare da shi suka ce la'in ataitana salihan in har ka ba mu da wanda yake nagartacce lafiyayye lanakunanna min shakirin za mu zamanto daga cikin masu godiya gare ka akan wannan ni'ima falamma atahuma saliha lokacin da ubangiji tabaraka wata'ala ya ba su da wanda yake lafiyayye nan an share man'ut sai aka wanzar da sifa kenan falamma atahuma waladan saliha lokacin da ubangiji ta'ala ya ba su da wanda yake lafiyayye ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanya masa wato abokan tarayya wato fi ma atahuma game da abinda ubangiji tabaraka wata'ala ya ba su suwane ne suka ma suka sama Allah abokin tarayya dangane da abin da ya ba su shine wato zuri'a ta Adam ma'ana 'ya'yansa amma ba Adam alaihi salam da Hawwa domin annabawan Allah ma'asumai ne game da dukkan wani babban laifi lalle suna karamin laifi amma kuma Allah bai ya tabbatar da su akan haka amma babban laifi annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya sanya tsaro da kariya tsakaninsu da dukkan wani aiki wanda yake na sabo manya-manyan laifuka bayan da za a yi ka ce Adam alaihi salam wato ya yi shirka abinda ake nihi a nan zuri'ar shi kamar yadda malamai sun awwala wannan aya ta fuska daban-daban shine ja'ala lahu shuraka a suka sanya masa wato abokan tarayya kamar yadda gaya abu ne sananne a cikin mushrikai zaka ji da an sa masa abdul haris irin su abdul ka'aba irin su abdul uzza haka suke jingina ubudiyya zuwa gumakansu alhali ubudiyya gaba ɗayanta ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ne shine ya halicci komai da komai kowa bawon shi ne ba wani wanda yake da bawa kaza don haka a ka'ida ta musulunci ladabi ga ubangiji tabaraka wa ta'ala in kana da bawa ba za ka ce ba abdi sai dai ka ce gulami in baiwa ce an gane ko ka ce gulami ko kuma ka ce fataya in kuma kasancewar mace ce ce sai ka ce amaci ko kuma ka ce fataki shi ne a nan sai yake cewa ja'ala lahu shuraka wato ‘ya'yan adam zuri'arsa sai suka sanya ma ubangiji tabaraka wa ta'ala abokan tarayya fi ma ata kuma game da abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su na ‘ya'ya don haka sai ce fata'ala Allahu amma yushrikuna ubangiji ta'ala ya ɗaukaka dangane da abin da mushrikai suke haɗa bautar su da shi an gane ku shine nan malamai suka ce inda adam da hawa ake ni sai ce fata'ala Allahu amma yushrikani amma sai ya ce yushrikuna dan ba kowa ba ake ni zuri'a shi ubangiji ta'ala ya ce a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu sa runga sanya ma Allah kishiya an gane ga abin da baya halattar wani abu wa hum yukulakuna alhali su gumaka sassaƙo su aka yi shine yace a yi shirikuna yanzu sa daidaita da ubangiji tabaraka wa ta'ala ma la yakhluqu shay'an abinda baya iya halittar komai wa hum yukulakun wanda su gumaka a karan kansu wato sassaƙo su aka yi domin lafazin khalq yana ɗaukan ma'ana a taswir ka sassaka abu ka daidaita shi ka kamanta shi da wani abu wannan kenan Allah yana nuna mana cancantar shi dangane da halitta wani ibada cewa shi ke halitta duk wani abu baya halitta illa ubangiji tabaraka wa ta'ala halitta gaba ɗaya mallakar shi sai ya ce wala yastati'una lahum nasra su gumakan ba su da ikon taimaka ma kansu wala wannan ba su da ikon taimaka ma masu bautar su wala an kusa hun yasro ubangiji ta'ala ya ce kuma ba su da ikon da za su taimaka ma kansu an gane ko wato hujja ta farko wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya katse ma mushrikai cewa gumaka ba sa halitta shi ne ce a yi shirikuna shi yanzu sa daidaita da ubangiji tabaraka wa ta'ala ma la ya khluqu shay'an abinda baya halittar komai wa hum yukhlaquna wanda alhali su gumaka sassako su aka yi kenan ba kowa yake cancanta a bauta masa sai wanda yake halitta duk wanda baya halitta to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada an gane ko don haka can ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa hu fa anna tufakun Allah ya ce ya ku jama'a ku tuna ni'imomin ubangijin ku wanda ya jaddada muku sai ya ce halimin khaliqin ghairullahi shin akwai wani mai halitta bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ke azurta ku a cikin sama da ƙasa sai ya ce la ilaha illahu in har kun tabbata ba wani mai halitta sai shi babu wani mai azurtawa sai shi to kusan da cewa la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa huwa face shi Allah ya ce ba an na tuba ku ta kaka ake juyar da ku bayan bayyanar gaskiya da can faɗarsa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushriku yace ubangijin da ake kiran ku ku bauta masa shine wanda ya halicce ku sannan ya azurta ku sannan shi ke karɓar rayukanku lokacin da ajalinku ya gama sannan kuma shi ne zai raye da ku a gobe kiyama ya sakauta ma kowa da irin aikinsa shine sai ya ce halimin shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay shin wai a cikin gumakanku akwai wanda ke aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa halitta ko azurtawa ko kashewa ko rayawa babu sai ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku to don haka a nan shine Allah ya ce yanzu sa daidaita da ubangijinsu ma la ya khluqu shay'an abinda baya halittar komai wa hum yakhluquna wanda su gumaka sassako su aka yi sai ya ce wala yastabi'una lahum nasra alhali kuma ba sa iya taimaka ma masu bautar su dangane da janyo musu wani abu na amfani ko ije musu wani abu na cuta ubangiji ta'ala ya ce wala an kusahum yansurun Allah ya ce balantana su guma kake cewa wala an kusahum Allah ya ce ko su a karan kansu ba sa iya taimaka ma kansu kenan anan ba kowa bai cancanta a bauta masa sai wanda yake wadatacce wanda ke tsaye wanda ke zaune da gindin kansa wanda kuma ke iya daukan ɗawainiyar wani ya janyo masa amfani ko ya ije masa cuta ubangiji ta'ala wadatacce ne bai ya bukatar komai kuma komai na tsaye ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana shi yake daukan dawanne shi kenan wanda bai isa bai taimaka ma kan shi balantana ya taimaka ma wani to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu da sunan ibada wannan hujja ta biyu da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su akan cewa goma kansu ba su cancanta ba a sarrafa musu wani abu da sunan ibada shine yace wala yastabi'una lahum nasra su gumaka ba sa iya taimaka ma masu bautar su wala an fusahun yansurun ubangiji ta'ala ya ce kuma ba sa iya taimaka ma kansu sai ce wa in ta du'uhum ilal huda la yattabi'ukum inda za ku kiraye su zuwa tafarki wanda yake na shirya Allah ya ce ba sa iya roƙo an gane ku la yattabi'ukum Allah ya ce ba za su bi ku ba a wata kira'a la yattabi'ukum amma ba su da bambanci ta fuskar ma'ana wa in tad'uhum Allah ya ce idan kuka kiraye su ilal huda zuwa tafarki na shirya cewa ga hanya ta kurai ku zo mu bi Allah ya ce la yattabi'ukum ba sa iya biyar ku sawa'un alaikum Allah ya ce duk ɗaya ne a wajen ku a da'autumuhum Allah ya ce shin kun kiraye su am antum samitun ko kuma kun ja baki kun kyale da ku kiraye su da ku ja baki ku kyale wannan duk daya domin duk abin da kake fada gunki bai san me kake fada ba an gane ko nan kenan kasancewar gumaka ba su da hankali ba su da hankalin da za su iya gane abu wanda yake na kwarai da abu wanda yake na banza don haka kasancewar fahimtar inda aka sa gaba wannan shine sharaɗi daga cikin ibada duk wanda yake bai fahimci ba inda aka sa gaba bai su cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada gumaka da za ka nuna musu hanya ta shirya ba su san ba ma abin da kake faɗa ka kiraye su ko ka ja bakinka ka kyale duk daya shine Allah ya ce wa in tad'uhum idan kuka kiraye su ilal huda zuwa tafarki wanda yake na shari'a la yattabi'ukum Allah ya ce ba za su iya bin ku ba sawa'un alaikum Allah ya ce duk ɗaya ne gare ku a da autumukum shin kun kiraye su am antum samitun Allah ya ce ko kun yi shuru kun ja bakin ku kun kyale duk daya ka shekara kana kiran gunki bai san abin da kake faɗa ba sai ya ce innal ladina tad'una min dunillahi lalle waɗanda kuke bauta ma koma bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ibadun amsalukum Allah ya ce bayi ne tamkar yanda ku ba kwa iya janyo ma kanku amfani ba kwa iya ije ma kanku cuta haka su ma ba sa iya janyo ma kansu amfani ba sa iya ije ma kansu cuta kamar yadda can Allah ya ce wala yastati'una lahum la yas wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun gumaka ba sa iya taimaka ma masu bautar su balantana su taimaka ma kansu don haka anan Allah ya ce lalle waɗanda kuke bauta ma koma bayan ubangiji tabaraka ta'ala ibadun amsalukum Allah ya ce bayi ne tamkar ku ba ku da bambanci tsakanin ku da su an gane ko a nan gaba Allah zai nuna mana cewa ku kanku kun fi su gumaka bayi ne tamkar ku yadda samar da ku aka yi su ma haka samar da su aka yi yadda ba kwa iya janyo ma kanku amfani ko ije ma kanku cuta haka su ma ba sa iyawa sai Allah ya ce fadu'uhum ku kiraye su falyastajibu lakum Allah ya ce su karba muku ma'ana ku kiraye su ku roƙe su wasu abubuwa da kuke da bukata Allah ya ce muga in sun amsa muku nan kalubale ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ma mushrikai an gane ko in har suna ganin cewa gumakansu sun cancanta a bauta musu to ubangiji ta'ala ya ce fa ruhu ku roƙe su falista jibu lakum Allah ya ce sa amsa muku in kuntum sadiqin in har kun zamanto masu gaskiya cewa abokanin tarayya ne na ubangiji sun cancanta a sarrafa musu wani abu mai sunan ibada sai Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha shin yanzu gumakanku suna da kafafuwa waɗanda suke tafiya da su amlahum aidin ya buɗe shi na biya ko ku suna da hannuwa wanda suke damkar abubuwa da shi amlahum ayunin yusiru na biya ko ku suna da idanu waɗanda suke ganin abubuwa su ga abin da zai amfane su su kusance shi su ga abin da zai cuce su su nisance shi am lahum azanun yasma'una biha Allah yace ko ku suna da kunnuwa waɗanda suke sauraro da shi da ita kenan anan Allah yana nuna mana kai kanka inda za ka tsaya kai tunani kai mai bautar gunki to kafi gunkin wato cika da bunƙasa saboda shi wannan gunki da kake bauta masa abu ne ka sassaƙa ka kawo ka girka shi misali kaddara cewa wani abin tsoro ya biyo wanda zai iya hallaka ku gaba ɗaya wannan gunki ba zai iya takawa da kafar shi ya gudu wannan gunki in aka ce ga wani alkhairi ya zo a yi wasu ba zai iya ɗora hannun shi bai da wani abu ba ya da idan da zai ga wani abu kuma bashi da kunnen da zai saurari abin da ake faɗa kai kuma ga ka kana da kafa wanda kake tafiya da ita kana da hannu wanda kake damkar abubuwa da shi kana da ido wanda kake ganin abubuwa kaga abin da zai amfane ka ka kusance shi kaga abin da zai cuce ka ka guje masa sannan kana da kunne wanda kake sauraro da shi ka ji alkhairi ka ji sharri to amma gunki ba shi da ɗaya daga cikin wannan ubangiji ta'ala ya ce ku lidu ushuraka akum ce da su ku kirayi gumakanku gaba ɗaya ku yi haɗin gwiwa kun makido ne sannan ku kulla mun ma kirci falatun zero kar ku saurara mun daidai da kyautawar ido ma'ana ku da gumakan naku gaba ɗaya ku yi haɗin gwiwa akan cewa ku cutar da ni in har kun isa irin wannan umarni da Allah ya ma manzansa ya faɗa ma mushirkai cewa su yi haɗin gwiwa da su da gumakansa in har sun isa su kulla masa makaru kar su saurara masa daidai da kyautawar ido haka annabi nuhu alaihi salam ya ma mushrikai watulu alaihim naba nuhin idza qala li qaumihi ya qaumi in kana kawra alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala allahi tawakkaltu فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذروا haka annabi hudu alaihi salam shi ma ya ma mushrikai cewa gaba ɗaya su yi haɗin gwiwa da su da gumakansu in har sun isa kar su saurara masa daidai da kyautawar ido to shine a nan Allah ya ce ma manzansa kuli duku shuraka'akum ce da mushrikai ku kirayi gumakanku ku yi haɗin gwiwa gaba ɗaya duk wani abin da kuka sani na makirci ku kulla shi ne ce sun makiru ne sannan ku kulla mu makirci yadda za ku hallaka ni wala tun ziru fala tun zirun kar ku saurara mun daidai da kyautawar ido inna waliyyi allahu allazi nazzala alkitab domin majibincin lamarina shine Allah wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin ubangiji ta'ala kuma shi yake jikuntar lamarin bayansa kamar yadda suka jikunci lamarinsa suka kadaita shi a cikin ibada to haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake jikuntar lamarin bayansa muminai duk wani duhu wanda yake na kafirci da na shirka da na menene gaba ɗaya ubangiji tabaraka wa ta'ala na fitar da su daga ciki da duk wani abin da zai iya jefa su kunci in ma a duniya ko a lahira ubangiji ta'ala shi yake ba bayan shi kariya kamar yadda aya ta gabata Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin mu'minai dan haka yake fitar da su daga cikin dukkoi waɗanda suke na kafirci zuwa haske wanda yake na imani shine anan da yace ku yi haɗin gwiwa wato ku kulla mun makirci kar ku saurara mun daidai da kyautawar ido sai ya nuna musu mini na ce mafakar shi mafakar shi shine zuwa ga ubangiji sai ya ce inna waliya lalle majibancin lamarina wanda na miƙa masa wuka na miƙa masa nama na dogara gare shi Allahu allazi nazzala alkitab shine Allah wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin kuma shi yake jibintar lamarin bayansa sai ya ce wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke bauta ma koma bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala la yastawi'una nasrakum Allah ya ce ba sa iya taimaka muku wala anfusahum yansurun Allah ya ce kuma ba sa iya taimaka ma kansu wannan Allah ya ƙara jaddada ma bayansa cewa waɗanda kuka rika a matsayin alloli ba sa iya taimaka muku balantana su taimaka maka shi kenan ka'ida fakidu shay'i la ya la yudihi wanda ba shi abu bai isa bai dauka ya bada kenan duk wanda bai isa bai taimaka ma kanshi bai isa bai taimaka ma wani wanda bai isa bai taimaka ma kansa balantana ya taimaka ma wani to bai cancanta ba a sarrafa masa abu mai sunan ibada sai ya ce wa in tad'uhum ila al-huda ubangiji ta'ala ya ce idan kuka kiraye su zuwa shiriya la yasma'u ba sa ji a can mai Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum in kuka kiraye su zuwa shiriya Allah ya ce ba za su bi ku ba ai sai wanda ya ji ka sannan zai bi ka to anan jin ma ba sa ji balantana su bi ka shine Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda idan kuka kiraye su zuwa shiriya la yasma'u Allah ya ce ba sa ji a nan Allah sai ya ce wata rahun yanzuruna ilaika Allah ya ce za ka ga gumaka yanzuruna ilaika wato tamkar sun kwara maka ido suna kallon ka domin an riga an sassaka su in ma a sifa ta mutum ko a sifa ta wata dabba an masa idanu an masa hanci an masa baki an masa kunnuwa komai an gabatar da shi idan kuka yi ido hudu sai ka ga cewa idan aka kuka yi gaba da gaba da gunki sai ka yi tsammanin cewa yana ganin ka shi ne Allah ya ce wata rahu Allah ya ce za ka gan su yan na ilaika suna kallon ka wa kuma layu surun Allah ya ce a hakika ku ba sa gani saboda me yasa ba su da wata rayuwa tare da su kawai gangan jiki ne haka hutu ne amma babu wata rayuwa tare da shi wannan kenan in ka mai da damiri zuwa gumaka wata rahun za ka ga gumaka yanzuruna ilaika suna kallon ka wa hum la yusirun Allah ya ce a hakika ko ba sa gani domin ba su da rai ko kuma ka mai da damiri zuwa mushrikai wata rahun Allah ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga mushrikai yanzuruna ilaika wato suna kallon ka kamar ma wai suna jin abin da kake fadawa kake fada musu Allah ya ce wa la yusirun alhali su kuma ba sa ganin ka domin ba su san matsayinka a matsayin cewa manzo ne kawai dai haka suna ganin ka mutum ne ka tashi tare da su suna ganin cewa baka da wani bambanci tare da su saboda su iya kyautar da Allah ya maka ta annabta da manzanci su ba sa gani suna ganin cewa mutum ne wanda yake tamkar su ba wani manzanci da Allah ya bashi ba wata annabta da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo shi da su shine Allah ya ce wa tarahu zaka ga mushrikai yanzuruna ilaika suna kallon ka tamkar wai suna fahimtar abin da ake gaya musu Allah ya ce wa hum la yusirun alhali kuma ba sa ganin ka ma'ana me yasa saboda ba su san matsayin ka na manzanci da annabta wannan ayoyi gaba daya suna nuna mana kasawar gumaka da rashin hankalin masu bauta musu an gane ku inda za ka shekarar dubu kana bauta ma gunki ko kuma ce kana bauta ma wani koma bayan ubangiji ta baraka wa ta'ala amfani daidai da musu kara zarra bai isa bai janyo maka cuta bai isa bai ije maka ko mun kankantar ta balantana ya yi maka domin janyo amfani da ije cuta kamar yadda ya gabata abu ne wanda ke hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yake samar da alkhairi ga wanda ya ga dama shi yake ije mugunta da sharri ko ya yayi ga wanda ya ga dama daga cikin bayan sa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim ina ganin kasancewar nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك